إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله نحن اليوم بحاجة ماسة إلى خلق الرحمة الرحمة بين العباد يعني التآذر والتعاطف والتعاون أو بذل الخير والمعروف والإحسان لمن هو في حاجة إليه لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالرحمة في كثير من الآيات القرآنية وقال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وقال إن الله غفور رحيم كتب على نفسه الرحمة وثبت في صحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة, طارحة ولدها في النار قلنا لا يا رسول الله وهي تقدر على ألا تطرحها فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها عباد الله ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه يتقبل التوبة ويعفو عن العافين وربك الغفور ذو الرحمة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فالرحمة يا عباد الله صفة من صفات الأنبياء والصالحين قال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فلنتق الله في أنفسنا بإيصال الرحمة والتعاون والتعاطف فيما بيننا كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا يقول الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة أسوة في رفقته ورحمته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأنه يرحم صغارنا حيث فقد ابنه فأصبح صلى الله عليه وسلم تذرفان عيناه فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالضعفاء كما ثبت في حديث امرأة سوداء التي كانت تقم المسجد ففقدها صلى الله عليه وسلم فأسأل عنها فقالوا أنها ماتت وقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها إلى آخر الحديث وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا حتى بالبهائم كما ثبت في حديث في كما ثبت في البخاري أن الجمل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم في حائط من الأنصار فنظر إليه فنظره فأصبح عيناه تضرفان وسأل صلى الله عليه وسلم فقال من رب هذا الجمل فقال ها أنا ذا يا رسول الله فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنها شكا إلي أنك تجيعه أو كما قال عليه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا باين الله وجود الله سبحانه وتعالى mu sani wannan rayuwa ta duniya mai karewa ce za mu koma ga Allah za mu tsaya a gaban Allah Allah zai tambaye mu dukkanin abubuwan da muka aiwatar a wannan gida na duniya ya bayan Allah muna cikin wani irin yanayi muna cikin wani yanayi wanda al'umma tana buƙatar taimako wanda al'umma tana buƙatar tausayi akwai buƙatar lalle mu zama masu tausayi masu jin ƙai masu taimako a tsakaninmu wannan ɗabi'a ce mai kyau wani hali ne mai kyau shine duk inda kake ka zama mai amfanar da al'umma ka amfanar da al'umma da abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka Allah ya baka dukiya ka amfanar da al'umma da wannan dukiyar Allah ya baka ilimi ka amfanar da al'umma da wannan ilimin Allah ya baka ƙwarewa ta wata sana'a to ka amfanar da al'umma da wannan ƙwarewa da Allah ya baka Allah ya baka dabara da hikima ta yin wasu abubuwa masu amfani to ka amfanar da al'umma da wannan dabara da hikima da Allah maɗaukakin sarki ya baka kar Allah ya baka wani abu ka rike abin ka hana kowa wannan ka zama marowaci kuma baka zama mai godiya ga Allah ba shi yasa akwai buƙatar mu taimaki junanmu akwai buƙatar mu tausaya wa junanmu akwai buƙatar mu kawo ɗauki ga junanmu domin tausayi da jin kai da taimako wannan sifa ce daga cikin sifar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki mai tausayi ne, Allah maɗaukakin sarki mai jin ƙai ne, Allah maɗaukakin sarki mai agazawa ne. Shi yasa yana daga cikin sunayen Allah ar-ra'uf, cewa Allah mai tausayi ne, yana daga cikin sunayen Allah ar-rahim, cewa Allah mai jin ƙai ne, Allah maɗaukakin sarki mai jin ƙai ne, Allah maɗaukakin sarki mai ainihin wato tausayi ne. Sannan Allah ya ɗora wa kansa tausayawa da jin ƙai, kamar yadda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai ne kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari hadisin Umar dan Khattab Allah ya kare yadda a gare shi Umar dan Khattab ya ce wata rana an kawo bayi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayin nan akwai maza akwai mata sai manzon Allah ya ga wata baiwa daga cikin bayin nan tana shayar da wasu daga cikin jarirai tana neman jariri ta domin ta shayar da shi a wata ruwayar hamma har mamarta ta ta fara mata zafi saboda ruwan nonon ya taru bata samu ɗanta wanda za ta shayar da shi ba can sai ta hango wannan ɗan nata da take nema haka ta ɗauke shi ta haɗa shi da girjinta ta rungume shi take ba shi wannan mama yana sha sai manzon Allah ya kalli wannan mata ya kalli sahabbai sai manzon Allah ya ce da sahabbai ku kalli waccan matar yadda ta riƙe ɗanta ta runguma ɗanta take kula da shi sahabai suka ce mun gani ya rasulallah sai manzo Allah ya ce kuna ganin wannan matar za ta iya jefa wannan yaron nata a cikin wuta wanda take runguma da shi take riƙe da shi haka sahabai suka ce la ya rasulallah manzo Allah ta ya za a yi yadda wannan matar ta riƙe wannan yaron take tausaya masa ya za a yi ta jefa shi a cikin wuta manzo Allah ba za ta iya jefa shi a cikin wuta ba sai manzo Allah yake cewa to ku sani wallahi Allah ya fi tausayin bayinsa fiye da yadda wannan mata take tausaya wa ɗanta. Wanda ya nuna mana kenan Allah maɗaukin sarki mai tausayi ne, a wata ruwayar manzo Allah ya ce rahma guda ɗari ce, Allah ya riƙe guda casa'in da tara a gurinsa, ya sauko da ɗaya duniya da ita ce bayin Allah suke tausaya wa bayi, da ita ce bayin Allah suke jin kan bayi, manzo Allah ya ce da ita ce doki zai ɗauke ƙafarsa dan yana tausayin ɗansa kar ya taka shi kenan rahamar Allah tana da faɗi rahamar Allah tana da yalwa Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne yana daga cikin rahamar Allah Allah mai karɓar tuba bayansa ne Allah mai yin afuwa ne ga bayansa Allah mai yin gafara ne ga bayansa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwa allazi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shi yake karɓar tuba daga bayansa kuma Allah shi yake yin afuwa a dukkanin wani kurakurai ko duk wani laifi da kuka aikata Allah shi mai iko ne ya karba ya muku afuwa ya gafarta muku shi yasa duk abin da kake yi idan ka dawo ga Allah Allah zai karbe ka duk abin da kake ba daidai ba idan ka nemi tuba Allah zai karbi tubarka idan ka nemi Allah ya maka afuwa Allah madaukakin sarki zai maka afuwa domin Allah mai afuwa ne Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne Allah mai rangwame ne Allah madaukakin sarki mai yafewa bayan sa ne haka idan ka zo annabawa da manzanni musamman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu tausayi sifa ce ta annabawa taimako sifa ce ta annabawa kawo dauki sifa ce ta annabawa musamman annabin mu manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma yadda Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu manzan Allah sakamakon rahmar da Allah madaukakin sarki ya maka ya aiko ka a matsayin manzo annabi manzan Allah ka tausaya musu manzo Allah ka tausaya wa bayi Allah ya ce walau kunta fazzan ghaliz alqalb da ka kasance mai tsanani da tsanantawa mai kekasasshiyar zuciya mai busasshiyar zuciya Allah ya ce lan faddu min hawli da duk waɗanda suke tare da kai sun watse sun bakka amma manzo Allah saboda kai mai tausayawa ne kai mai jin kai ne kai mai yafewa ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa kullun idan an zo gurinka akan yi imani da kai kullum idan an yi mu'amala da kai akan soka kullum idan an zauna tare da kai akan ƙaunace ka saboda me saboda tausayinka da tausayawarka saboda yafiyarka da yin afuwarka sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ce fa'fu anhum manzo Allah kai musu afuwa ka yafi musu kai musu rangwame wastaghfir lahum manzo Allah ka nema musu gafara a wajen Allah wa shawirhum fil amr manzo Allah ka dinga tattaunawa da su kana neman shawara a dukkanin wani al'amari idan ya taso. Fai za a zamta idan kuka yanke shawara za ku zartar fatawakkal ala Allah, manzan Allah ka dogara ga Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin domin Allah yana so masu dogaro ainihin wato gare shi. Haka Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya sifantu da sifa ta ra'afa da rahma, haka ya sifanta manzan Allah da sifa ta ra'afa da rahma. Yanda Allah ya sifantu da tausayi da jin ƙai haka Allah ya kamanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tasoyi da jin kai Allah ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum haqiqa manzo ya zo muku daga cikin ku haqiqa manzo ya zo daga kawunan ku tare yake da ku ma'ana a cikin ku yake balarabe ne dan uwanku mutum ne amma wanda ya fi kowa daraja da ɗaukaka a cikin ku haka Allah ya aiko muku shi azizun alaihi ma anittum amma duk abin da yake muku tsanani duk abin da zai dame ku wannan abin yana zama wani abu babba mai girma a tare da manzo Allah sallallahu alaihi Allah baya san abin da zai dame ku manzo Allah baya san abin da za ku shiga tsanani ko damuwa manzo Allah baya san haka sannan harisun alaikum manzon Allah mai tsananin kwaɗayin alkhairi ne a tattare da ku bil mu'minina ra'ufur rahim manzon Allah mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai ne akan mu'minai manzon Allah mai tausayi ne manzon Allah mai jin kai ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wadaka ya bayan Allah mu ji tsoron Allah a kawunan mu mu zama masu tausaya wa junan mu mu zama masu taimakon junan mu mu zama masu ba wa junan mu gudunmuwa duk wanda baya tausayin wani Allah ba zai tausaye Allah ba zai tausaya masa ba duk wanda ba zai taimaka ba Allah ba zai taimake shi ba duk wanda ba zai goyi bayan dan uwansa ba Allah ba zai goya masa baya ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laysa minna man lam yarham saghirana cewa duk wanda baya tausayin na ƙasa mu wanda baya tare da mu manzo Allah ya ce baya tare da mu baya cikin wanda baya tausayin karamin mu duk wanda ba zai tausaya wa na ƙasa da shi ba Allah ba zai tausaya masa ba duk wanda ba zai girmama na sama da shi ba Allah ba zai tausaya masa ba idan kana so Allah ya tausaya maka ka tausaya wa na ƙasa Allah manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa na ƙasa sai na sama ya tausaya muku ku ji kan waɗanda suke ƙanana ne sai Allah madaukakin sarki ya ji kanku shi yasa kar ka zama mai busasshiyar zuciya kar ka zama mara tausayi kar ka zama mara jin kai yi kokari ka zama mutum mai tausayi mai tausayawa Allah madaukakin sarki zai tausaya maka Allah madaukakin sarki zai taimake ka kuma duk yanda ka kai kana buƙatar tausayi a wajen Allah duk irin abin da ka kai kana neman taimako a wajen Allah duk irin abin da ka kai kana neman gudunmuwa a wajen Allah subhanahu wataala to idan kana so Allah ya maka waɗannan abubuwa kai ma kai wa na ƙasanka wanda ka san kafin shi da wani abu kana da damar taimakonsa ka taimake shi wanda yake buƙatar tausayawa ka tausaya masa wanda yake buƙatar a shige masa gaba akan wani abu da ya rasa ka shige masa gaba ka zama sanadiyar samun masa wannan abin zai ji daɗi aiki ne yake nema makaranta ce yake nema karatu ne yake nema menene yake so kana da dama kana da hali ka shige masa gaba dan ka tabbatar da ya samu wannan abin kai ma sai Allah ya shige maka gaba a cikin dukkanin al'amuranka sai Allah maɗaukakin sarki ya tausaya maka sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin al'amura na rayuwarka yasa ya bayan Allah mu zama masu tausaya wa bayi mu zama masu tausaya wa na ƙasar mu sai Allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bitaghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk Allah ya ce duk abin da Allah ya baka a gidan duniya to ka nemi lahira da shi ya zama rayuwarka ta duniya ba ita ba ce ƙarshen manufarka ya zama duniya wani mataki ne da za ka taka ka kai ga zuwa manufarka ina ce ƙarshen manufarka shine lahirarka to idan kana so lahirarka ta yi kyau to yi ƙoƙari ka gyara duniya ka tun yanzu shine duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka to ka nemi lahira da wannan abin sai Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kuma kar ka manta da rabanka na duniya kar ka manta neman duniya din saboda da duniya idan ka samu sai kuma ka nemi lahira da abin da Allah maɗaukin sarki ya baka sai Allah ya ce wa ahsin ka kyautata wa mutane ka kyautata wa bayan Allah ka tausaya wa bayan Allah kama ahsanallahu ilaika kamar yadda Allah ya kyautata maka kai da kake gani a haka kana da dukiya kana da lafiya kana da arziki kana da wayewa kana da kaza kana da kaza kana da kaza ka sani wannan abin da kake da shi Allah maɗaukin sarki ne ya baka duk abin da ka mallaka Allah ne ya baka ba dabararka ba ce ba wayanka ba ne ba iyawanka ba ne ba iliminka ba ne ba ƙwarewarka ba ce waɗannan abubuwa sababi ne amma haƙiƙanin wanda ya baka Allah ne domin wannan abin da kake mallakarsa na Allah ne ya ara maka Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi atakum Allah ya ce ku ba su dukiyar Allah da ya ba ku ashe duk wata dukiya da kake da ita Allah ce to Allah ya baka umarni da ya baka ya ce ka bayar so da haka ka zama mai bayarwa ka zama mai tausayawa ka zama mai taimakawa sai Allah madaukakin sarki ya taimake ka manzo Allah yana cewa ta'arraf ila Allah fi raha lokacin da kake cikin yalwa kake cikin jin daɗi ka rika tuna Allah kar ka manta da Allah ya arifka fi shidda idan ka shiga tsanani ka shiga damuwa sai Allah ya tuna da kai ya taimaka maka amma lokacin da zaka samu jin daɗi da walwala da arziki da dukiya ka yi bishashar da kake so yadda ka ga dama to in ka yi wasa in ka shiga tsanani Allah ba zai kula ka ba shi yasa da yawa mutane suna ma'ana suna suna suna sawa kansu matsala kaga mutum Allah ya ba shi dama amma ya yi sakaci da wannan damar ta kubuce bai yi amfani da ita ba bai amfani wani da ita ba bai taimaki kowa ba dama ce Allah ya bashi iya dama amma a wayi gari damar ta kubuce bai taimaka wa kansa ba sannan bai taimaki waninsa ba sannan bai agaza wani bai tausaya wani ba haka damar za ta kuce kuma idan yi wasa ba za ta sake dawowa ba ya zama abin tausayi kenan shi yasa duk wata dama da Allah ya baka ka taimaki al'ummarka ka taimaka wa 'yan uwanka ka taimaki addininka ka taimaki ainihin wato bayin Allah sai Allah kai ma ya taimake ka domin ka sani tabbas wannan damar za a waye gari babu ita duk wata dama da kake a kanta wata nan za a waye gari baka kanta domin inda ana dawwama akan wata dama da baka same ta ba wani ne ya tashi ka hau wani ne ya sauka aka dora ka to kai ma wata rana za ka sauka wani ya hau wata rana za a sauke ka a dora wani wani ne ya rasa ka samu kai ma wata ran za ka rasa wani ya samu to haka rayuwa take shi yasa idan ka samu dama ka taimaka wa bayin Allah musamman halin da ake ciki sai Allah madaukakin sarki ya nishin wato taimaka maka kar ka zama ka samu dama ka zama mabarnaci shi yasa Allah ya ce wala tabghil fasada fil ard kar ka zama mabarnaci a bayan kasa Allah ya taimake ka ya yi maka arziki ya baka lafiya ya baka wadata ya kai ka wani matsayi ka samu mulki kar ka zama lalatacce saboda wannan damar da ka samu in ka zama da lalatacce to ka sani wata rana za ta kubuce kuma a lokacin da ta kubuce sannan za ka yi nadama akan abubuwan da kai a lokacin da kake da dama ya bayan Allah mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tausaya yara kanana hatta yara manzon Allah yana tausayin su kar ka ma ba ka da tausayi a rayuwarka Abdurrahman bin Auf yace wata rana mun shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu ya ce sai maga manzan Allah yana zubar da hawaye hawaye yana fita daga idansa abdurrahman ya ce sai na ce wa an ya rasulallah ya manzan Allah kai ma dama kana kuka sai manzan Allah ya ce la yabna auf ya ce yabna auf inna ma inna harahma ya ce ya kai abdurrahman dan auf ka sani wannan abin da kake gani na hawaye da yake zuba daga ido na tausayi ne wannan tausayi ne rahama ce akan halin da wannan yaron yake ciki sai manzan Allah ya ce innal aina latadma lalle za ga ido yana zubar da hawaye sannan za ka samu zuciya tana damuwa amma ka sani ba abin da za mu faɗa sai abin da ubangijinmu zai yarda da shi ko sai abin da za mu yarda da ubangijinmu baki dai ba zai furta wani abu mummuna ba amma zuciya za ta ji babu daɗi ido kuma zai kuka amma abin da baki zai faɗa abu ne wanda Allah yake so kuma yarda da shi haka wanda shine tsananin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana tausaya dabbobi wata rana manzon Allah ya shiga wata gona daga cikin gonakin wani mutumin Madina manzon Allah yana hutawa can sai ga wani raƙumi a guje ya sheko a guje yana zuwa gaban manzon Allah kawai sai ya barki sai manzon Allah ya daga kai sai ya kalli wannan raƙumi wannan raƙumi sai ya kalli manzon Allah kawai sai wannan raƙumi ya rinka zubar da hawaye sai manzon Allah ya ce man rabbu hadhihi al-bahima wane ne ubangijin wannan raƙumin waye yake da wannan raƙumin wannan raƙumin na waye sai wani matashi daga cikin matasa sai ya fito ce ya rasulullah wannan raƙumi na ne sai manzo Allah ya ce ittaqillaha fi hadhihi albahima ka ji tsoron Allah akan wannan dabbar taka manzo Allah ya ce fa inna ma shaka ilayya fa innahu shaka ilayya wannan wannan zuwa da ya guri na da kake gani ya kawo karanka ne karanka ya kawo kaga raƙumi fa dabba ta san manzo Allah mai tausayi ne shi yasa da aka zalunce ta sai ta ruwo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya nemi mai ita yace wai wannan raqumin nawaye wani saurayi yace na wani ya rasulullah manzo Allah yace ka ji tsoron Allah akan ta domin ta kawo karanka cewa baka bata abinci ta kawo karanka ka daure ta baka bata abinci ka ki ka sake ta taje ta ci abinci ka ji tsoron Allah akan ta kaga raƙumi ya san manzon Allah mai tausayi ne shi yasa da aka zalunce shi aka cuce shi sai kawo ƙara gurin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to manzon Allah mai tausayi ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah har dabbobi na tausaya kai manzon Allah ba ma dabbobi ba abubuwan da ba su da rai irin su duwatsu da itatuwa manzon Allah yana tausaya musu farkon musulunci lokacin da aka yana manzo Allah ya gina masallacin shi da ya fara hudu ba wani kututturen dabino ne wani itace ne manzo Allah yake takawa a matsayin mimbar yana hudu ba a kansa har wani matashi daga cikin har wata baiwar Allah ta gani to ɗanta ƙwararre ne wajen sassaƙa abin da ya shafi mumbari ta je ta ce wa ɗansa maza ka yi min mumbari in kai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta faɗa wa manzon Allah ta ce ya rasulullah ɗana ne yayi maka mumbari zan kawo maka ka rinka ajjewa a masallaci kana takawa kana yin hudu ba kan shi manzon Allah ya ce to madalla aka kawo wannan mumbari aka ajje manzon Allah ya ɗauki wannan itace na dabino ya ce a fitar da shi waje aka kai shi wajen masallaci aka ajiye shi lokacin da aka ajiye wannan kututturen dabino a wajen masallaci kawai sai aka ji wannan wannan itacen yana haniniya gashi itace ne a waje amma yana wani irin ƙara kamar ƙaran jariri idan ya gaji da kuka manzon Allah ya ce me ke faruwa aka ce ya rasu daga abin da ke faruwa manzon Allah ya je rungume shi manzon Allah ya ce yana wannan kukan ne saboda na daina taka shi ina ina ina kudu ba akan shi manzon Allah kaga yadda yake tausayawa itatuwa ma ya san ga halin da suke ciki yana tausaya mu saboda yanayin da suka samu kansu a ciki amma a matsayinka na mutum musulmi baka san tausayi ba baka san jin kai baka san rahama ba to ka ji tsoron Allah a lokacin da zaka haɗu da Allah kuma duk wata dama da Allah ya baka in ka zama baka da tausayi ka ji tsoron Allah ka ji tsoro ka yi taka tsantsan ranar da wannan damar za ta kubuce kuma ita kubucewar dama duk dabararka da wayanka in Allah ya so sai damar ta kubuce maka kuma idan Allah ya so so ya jarraba ka da kanka za ka lalata abin da Allah ya baka Allah zai baka arziki amma da kanka za ka tsara wa kanka wani kasuwanci wanda kuma za ka je ka yi asara akan kasuwancin ko kuma da kanka za ka ajiye dukiyarka inda kake ganin ta ɓuya kuma Allah ya ka ya jarrabe ka wannan dukiyar ta ƙone to duk ran da ka rasa wata dama ka sani za ka shiga wani irin yanayi amma idan ka zo mai tausayi mai jin kai mai tausayawa mabukata marayu talakawa wanda suke cin wani irin yanayi masu buƙatar agaji ya zama kana taimakawa gwargwadon abin da Allah ya baka da dukiyarka da wata sana'a da ka iya da ƙwarewarka da dabararka da wani iliminka duk abin da Allah ya baka na baiwa ka taimaka ka koyawa da wani wannan abin idan arziki ne ka ba wani in dukiya ce ka ba wani in kayan abinci ne ka ba wani in wani ilimi ne ka bayar in wata ƙwarewa ce ka bayar sai ma Allah madaukin sarki zai taimake ka a cikin rayuwa ba wanda Allah bai ba shi wani abu na baiwa wanda zai iya taimaka wani ba babu shi shi yasa Allah ya ce wa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kenan ba wanda ba zai bayar ba wanda Allah ya ba shi wata ni'ima mai yawa ya bayar da ita da yawa wanda Allah ya jarraba shi ya zama abin da ya ba shi dan kadan ne gwargwadon wannan dan kadan da ya dauka ya bayar haka Allah madaukin sarki ya ce da bayan Allah mu zama masu tausayi mu ji tsoron Allah subhanahu wataala a ƙarshe ina so ja hankalinmu akan mahimmancin kula da masallaci da ainihin wato raya masallaci raya masallaci wani abu ne mai matukar mahimmanci kwarai da gaske raya masallaci kala biyu ne akwai raya masallaci hissi akwai raya masallaci ma'anawi raya masallaci ma'anawi shine gina masallaci sharan masallaci tsaftace masallaci shimfidar masallaci fitilun masallaci hasken masallaci wannan raya masallaci ne raya masallaci ma'anawi shine zuwa a yi sallar jami a cikin masallaci a je a saurari karatu a cikin masallaci a je a ji wa'azi a cikin masallaci a je a zauna a yi wata tattaunawa ta addini a masallaci a je a ɗauki karatu a masallaci wannan raya masallaci ne dukkanin waɗannan abubuwa guda biyu Allah ya ce inna ma ya amuru masajidallahi man amana billahi waɗanda suke raya masu duk waɗanda kaga suna raya masallaci to ka tabbatar da wannan muminai ne to da yana daga cikin alamar imani shine raya masallaci ko dai ta wancan bangaren ko ta wannan bangaren ko kuma ka haɗa gaba ɗaya idan Allah ya baka dama kari ya zama an ba ku masallaci ya zama kun yi sakaci masallacin nan ya lalace ku sani amana ce ya kamata a kula da shi a tsabtace shi don masallaci ɗakin Allah ne ya kamata ya fi ko'ina tsafta ya fi ko'ina tsarki ya fi ko'ina ƙayatarwa ya fi ko'ina kulawa domin nan da kuke gani ɗakin Allah ne yanzu duk duniya babu inda ya kai masallaci daraja da falala a wajen Allah manzala sallallahu alaihi yana cewa ahabbul biladi ila Allah masajiduha gurin da yafi ko'ina a wajen Allah shine masallaci yanzu da za a ce duk garin nan wannan masallaci shi kadai ne guda ɗaya to duk garin nan ba inda Allah ya fi sosai nan masallacin Allah ya fi son masallaci a kowane gari a kowace ƙasa shi yasa inda Allah yake so a kula da shi idan muka kula da shi Allah maɗaukin sarki zai kula da rayuwarmu kar mu bar masallaci ya lalace kar mu bar masallaci ya shiga wani irin yanayi mu sani na Allah ne Allah maɗaukin sarki ya bada umarni a kula da shi a raya shi sannan abu na ƙarshe mu sani cewa musamman wanda Allah ya bashi dama ya zama limami mai hawa mumbari ya yi hudu ba ya sani mumbari gurin da manzon Allah yake takawa ne ya hudu ba so da duk lokacin da ka taka ta hau to ka sani kana wakiltar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da haka a matsayin ka na liman ka iya bakinka ka san me za ka faɗa akan mumbari kar ka mai da mumbari gurin mai da martani ko wurin cin mutuncin mutane ko gurin zagin mutane wannan ba daidai bane mumbari gurin ilmantarwa ne mumbari wajen karantarwa ne mumbari wajen isar da sakon Allah ne ba gurin mai da martani bane kar ku je ku yi rigima kai da wani a matsayinka na liman ranar alhamis ka ce bari Allah ya kai mu juma'a zai gane kuransa ka zo ka tara mutane sun kai dubu ɗaya ka hau mumbari ka shirya hudu ba kawai saboda ka ci mutuncin mutum ɗaya wannan ba daidai ba ne ya zama gurin huce haushinka shine mumbari ba dai ya taɓa ni ba to Allah ya kai mu juma'a zan rama wannan wani abu ne tsakanin ku can ku je ku yi amma mumbari ba gurin mai da martani ba ne mumbari gurin isar da saƙon Allah ne mumbari gurin isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mun bari gurin ilmantarwa ne don haka ya kamata limamai su ji tsoron Allah su daina ɗaukan mun bari gurin mai da martani sannan mun bari ba guri ba ne na kamfen na siyasa ka hau mun bari kai ce wani kamfen ba daidai ba ne ka karantar da mutane ka waye da mutane kai san addinin su san yadda za su bauta wa Allah san yadda za su ƙara samun kusanci zuwa ga Allah su gyara imanin su ka karantar da mutane zaman lafiya da abin da zai kawo zaman lafiya da ci gaban al'umma da yadda za su taimaki mutane da yadda za su kaurace wa miyagun ayyuka da yadda za su kaurace wa shaye-shaye da yadda za su taimaki al'umma su taimaki yan uwansu su ba yan uwansu gudunmuwa idan sun samu dama su ba wa addinin Allah gudunmuwa to wannan shine munbari wanda kai yana da kyau limamai su ji tsoron Allah subhanahu wataala su zama wakilai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakilai na gari ina fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mana inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله كذافر تامنا كرا كرامو يا الله كسامو شكا إيماني الله wannan yanayi da ƙasa take ciki Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuranmu ya Allah ka dafa mana Allah wannan ɗauke-ɗauke da ake na mutane Allah kawo mana ƙarshensa ya Allah ka kawo mana ƙarshensa waɗanda aka ɗauke Allah ka amintar da su ka kubutar da su ya Allah ka kubutar da su wannan jaha ta mu ubangiji Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ta Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a dukkanin jihohin ƙasar nan ya Allah ƙasar nan Allah ka bamu shugabanni na gari duk wanda zai zama alkhairi da musulunci ga musulmi Allah ka tabbata mana da shi ya Allah duk wanda zai zama matsala da musulunci da musulmi Allah ka kawo mana da shi Allah ka kawo mana wanda zai fi zama alkhairi a rayuwarmu da alkhairi a cikin addininmu da alkhairi a cikin al'ummarmu ya Allah ka gafarta mana kurakuranmu abubuwan da suke damu mu Allah ka san su Allah ka yaye mana su wanda suka riga mu rasuwa Allah ka jikan su Allah ya gafarta musu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani ya Allah ka tsare mana imaninmu ya Allah ka tsare mana zuriyarmu ya Allah ka tsare mana rayuwarmu ya Allah ka sanya albarka a cikinta Allah abubuwan da suke damu mu Allah ka san su Allah ka yaye mana marasa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu da su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله